بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أزكوا يرحمكم الله babu wa'alar wani su mutu zalik wato magaji ma to abin misalin wani sai tabbata a kansa wahal alal mar'atu min hussein shin wato akwai wani abu daga wannan akan mace akan mata sai ki wadda raba Allah masallar rajulai na hadu kuma a kan bai ya kawai siradin mustaqim a kusa musamman ismail a kusa na muhaibu أمرنا هشام أن الدين أنزل الكتاب سلمة أو أم سلمة هشام لا تقول لك بابنسا بابنسا لك زينب بنت أبي سلمة ita kuma zainabu ya abi salmar ta karɓo an umu salmar daga umu salmata ulutu umu salmar ta ce na ce ya rasu lallahi ya manzan Allah yake ya rasu Allah ya mazala hallin min ajirin sun ina da lada shi ba ni a bitar mata sun ƴaƴan a bitar mata an umfika alayhi ishe da su saboda ni wala su bitari ce ma haka ba wa haka ba ni dai ban zama mai barin su nan haka nan haka nan ba inda ma hun baniya su ma dai ai ƴaƴana ne ko قال كما قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم في نعم أكني laki ajru ma an fakki alaihi ladan abin da yake sai akan ya tabbata gare shi za a ba shi lada hadisi na muhammad bin yusuf hadisi na sujan an jambu wata an abi jambu wata ya saboda da babansa babansa kuma na aisha daga na na aisha radiyallahu anha Allah ya ji ta kala ta eh ibo ya saboda daga na aisha da na aisha ta ce kala hindu hindu ta fara ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah ina ba su bayanin hakika dai a ba su bayana rajulun mutum ne shirihu mai tsoro hal alayya jinahu shin akwai laifi a gare ni an akuna min mali ne in dauka daga cikin dukiyarsa ma ya fice ni abin da zai ishe ni wa baniya da ƴaƴana tsara sai maza Allah ke da kulli ke da shi ba bil ma'ruf amma da ma'ruf kuma dai mun yi shi wannan kamar yadda dai yake a baya da babu kawai nabi sallallahu alaihi wasallam ba faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam man taraka kallan aw daya'an wanda ya bawa to kallan wani nauyi aw daya'an ko kuma wai bai ba su iyali to sai ilayya a kawo mun hakkin su akai rayi حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب عن ابي سلمة وابن شهاب يا كبر ابي سلمة عن ابي هريرة ابن ابي سلمة يا كبر ابي هريرة رضي الله عنه الله يرضي abu huraira ya ce an da rasulallah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yuta bir rajul mutawaffa alaihi alaihi dain kana yuta bir rajul mutawaffa manzo Allah ya zo ana zuwa masa da mutumin da ya rasu ya mutu alaihi dain kuma akwai bashi a kan to kan yi masa sallah fa ya ta'alu sai ya tambaya hal taraka lidain ni fadlan shin ya bar wani abu na saura a cikin da zai iya biyan bashin sa in hujjita in aka ba manzala labari annahu taraka wafa'an ya bar abin da zai iya biyan bashi to sallah sai manzala ya musu sallah wa illa dan ku aka ce bai bari ba qalil muslimin sai manzala ya ce da sauran musulmi sallu ala sahibikum ku sallah ga wato abokin ku to falamma fataha Allahu alaihi al-futuha yayin da Allah ya buɗe ga manzo Allah buɗe buɗe ala sai manzo Allah ya ce ana auladul mu'minina min anfusihim yana mafi cancanci mafi cancanta ga mu'minai akan kansu ومن توفي من المؤمنين wanda duk ya rasu daga muminai fataraka fadaina ya bar bashi to fa alayya qaza'u ni zan biya bashi wa man taraka malan wanda kuma ya mutu ya bar dukiya fa da wannan duki to ga magadansa magadansa a raba musu to wannan haka ya kamata duk shugaba ne na musulunci ya zama duk abin da ya zama na nauyin musulmi to yana kansa saboda duk musulmi iyalinsa ne idan an ce ga shugaba na musulunci to musulmi iyalinsa ne wannan fa inda ake yin hukunci ake shari'a ta musulunci saboda za a samu su bai tilmani za a samu duk ka'idoji da musulunci ba su ya ajiye to a kansa ake yi to kamar yadda mazala ne ya faɗa to duk wanda ya zo shugaba bayan mazala ya halifan mazala ne to abinda mazala yake to shi ma ya waje bai kwatanta inda mazala ya ce in bai bari ba ni ne aula ni ne to haka ma shugaba na musulunci wanda daula take hannunsa idan dai hukuncin musulunci ake yi to idan irin wa'ansu abubuwa suka zo to shi ya kamata ya dau nauyi shi yasa za mu ga shugabanni da suka gabata a halifa sarki sununci halifa na farko wato ya yi irin wa'ansu abubuwa da yawa irin wa'annan wanda za a zo abubuwa su gagara ya ce shi na sani shi ya ɗauka a duka misali akwai wani wata wani bawan Allah da ya rasu zamanin sarki su ne da ya rasu ya bar irin gidan nan ne gida ne bari ɗaki ɗaya wanda daga ƙofar gidan aka buɗe ƙofar aka sa ƙafa to a tsakar gida za a sa ƙafa ba tsoro to ya mutu ya ban matarsa da ya'ya mata uku da maza biyar haka ya mutu ya bari shi lokacin alƙalin lokacin da aka gaya masa yaro su ya zo kasa rabon gidan to ga mata tana son turmi ga yaya mata uku ga yaya maza biyar kuma gida ɗaki ɗaya ne tsakar gidan bai ba a shimfar tabar ma ɗaya ba to kuma duk yaran raunana ne ba za a ce wani ya siya a raba kuɗin ba to shi ne aka ɗaga maganar ya kasa ne shi alƙalin aka kai gaban shi halifa da aka kai gaban halifa ya ce to abin da za a zai je gidan da kansa da aka sallar la'asar sai ya hawa da ya hawa sai ya tafi unguwar a nan cikin kano aka yi ya hawa ya je unguwar kafin ya je shi hakimin cikin gari sarkin shanu da su alƙalin duk suna koma gida sai ga shi ya zo a kan doki sai ya ce ina ne gida aka shiga kawai sai ya shiga yana shiga sai ga shi a tsakar gida sai ce a'a da nan ne gidan ce ina ɗakunan aka ce ai wannan ɗakin shi kenan ko falo babu ya kada kai sai ya fito sai ce ina ba ta aure aka ce ga sai su na baki wannan shi ne sun muni ko kuma ku zo ni Allah ya ce ba ku gado ku zo ni nan ba ku to kun ji yadda aka ya tafi ya ba matan ya ba mazan duk ita wannan gidan ya ba wa matan wato yau da sai mun dandana da da yi kenan shi kenan ya warware matsalar ya ce da mata auren na baki wannan mutumin su ya'ya ma sa uku da maza ce ku biyo ni ni Allah ya ce ba ku gado kenan suka biyo shi suka je akwai wani gidan sarki ya ɗauka ya ba mata ya ce kuku ya ba su kuma mazan kowanne ya ba shi gida to haka ake shugabanci na musulunci halifa su musu an rawaito cewa tun da ya kama mulki hayyabin mulki bai wa ɗansa gida ba shi da kansa amma yanzu ba wani ɗansa da bai da gida amma shi dai bai gina wani ɗa gida sai ya gina masa gida al'umma kawai ya sa gaba to in aka ɗora maka nauyin al'umma to al'umma ya kamata ka sa gaba to idan ka ka isi da al'umma sai Allah ka kuma isa maka da rata eh in kai wa al'umma hidima shi kuma Allah sai ya maka sai ka ga Allah bai bar bayan sa eh haka ake son shugaba su amma zai wahala yanzu lamarin Allah zai gyara kakka kunna mu tsunami na mene ne ai sola ce wanda da yi ok shi ke kursula باب المرابي من المواليات من المواليات وغيرهن باب المرابي من المواليات وغيرهن wato su almaraji masu wato suke wato rainon shawa daga cikin wato barori da kuma wani su a san su zai magana me hukuncin su حدثنا هيبو وكيل حدثنا الليث عن وكيل عن ابن شهاب ابن شهاب يجي اخبرني ورود ورود يا بان لاباري أن زينب بنت أبي سلمة زينب أبي سلمة أخبرت رابعة الأباري أن أم حبيبة أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال تاتي قلت نفس يا رسول الله يا مولى الله إن إن كيف أوتي كأولي أقواتها ملا بنت أبي سفيان ‘yar abin sufiyar ita fa ‘yar abin sufiyar sai kuma ta wasu da mazala ya auri ƙanwata ‘yar abin sufiyar kuma kala sai mazala ce sa wasu hirdina zaliki yanzu kina son wancanin ka yi haka kultu ta ce sai mace na'am ina son haka ai lasu laka bi mukul ya ce ni ban san muku kamar mai gunfuntawa ce laka gare ka ba ko a habu man tare ka ni fil khairi mafi sayuwa a gare ni wanda zai tarayya da ni a cikin alheri shine ubuti yan uwata da ka je ka auro wata da zo shiga cikin wannan alherin ai wannan sai ka aure uwata ta shiga cikin wannan alherin eh fa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna zalika la yahillu hakan ai bai halatta ba la yahillu bai halatta gare ni ba fa qultu sai nace sai kace da manzo Allah sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah ko wallahi inna nata hadith mu dai muna yin zance muna hira annaka cewa kai turidu an tanki hadurrata kana son ka auri durrata binta abi salamata ya abi salamata fa qala sai manzo Allah ya ce binta ummu salamata yar ummu salamata ummu hajar sai ce kulta sai ce na'am eh ita ya ummu salmata ala sai mazala ce ko wallahi da wallan ku ko rabiba ce ba da wato rabibiya ta bace a bar reno ta fi hijiri a wato a wajen wato a reno na ba dan haka ba ma halal wato ai wato ba ta halatta ni gare wato ba dan ai dan ta zama dai wato abokiyar wato shayarwa ta babanta abokin shayarwa ta ne to to da private shi yasa bata halarta gare ni ba inda hajintu akhi ita dan uwana ce min rada'at na shaye na shayarwa har da adni wa abaha wa aba salamata suwai bata da ni har da adni wa aba salamata suwai bata suwai bata ce ta shayar da ni da abu salamata baban ta kenan wala tu'ur janna alayya banatukum kanku kuma bujuro min da ƴaƴanku gare ni kace na aure su ولا أخواتكن ولا أمكن وقال شعيب قال شعيب يتي أن الزهري أن يسأل الزهري قال قال غروت ما الغروت سوى بسو سوى بسو إن أعتقها أبو لهب أبو لهب إن أنت تا سنسي مسا البشر الشعاء أنها اسمه قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأحمد ولله تعالى وجود سيدنا سبحانه وتعالى قوله
النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أتجم الجائع وقول المريض وفق الآية الاختيار والآي الأصيل وجائز بالوشاء وذكر وإليه الأبي أبي هذا قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم مثل آله ثلاثة أيام حتى قبل وعن أبي هذا أبي هريرة أصاب به رجل شديد فلبثه رجل أحتاجي فاستقرأته آية من كتاب الله فدخل داره وفتاها علي فبكيت غير بعيدا فقررت لوجهي من الجهل والجود فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال يا أبا هريرة وقلت لبيك يا رسول الله وسأليك فأخذ بيدي فأتاني وأنا الذي فشردني إلى أهلي فأمر لي بكفر من لبن فشربت منه ثم قال قلت يا أبا يا أبا هريرة فقلت فشربت ثم قال قلت فقلت فشربت فاستسقى فإني فقال فلتكلمني فقال فلبيت عمر ورسوله الذي كان من أمري فقلت له فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا أمور وكان لقد استدعتك الآية وأنا لا أشرف على هذه قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثله من علم
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العبينة littafi wato a kan abinci cika zai magana a kan abinci ƙaunin lahi ta'ala faɗin Allah ta'ala da ke ce kulu min tsayi ba su mayar da kana ku shi daga daɗa ɗan abin da muka arzuta ku da ƙaunin da faɗin Allah da yake cewa an fi ƙumin tsayi ba su masu tabbata ku ciyar da wato daɗa ɗan abin da kuka tsuranta na halar wanda kuka aiki kuka samu ku ciyar da shi da kawai da faɗin da zai ce kullum yana tsayi ba ci daga daɗa ɗawa amalu salihan ku aiki aiki na gari ni ma ta amalu na alim ni ya san abin da duk ke aikatawa ta abin da ya aikata ne masa ni ne حدثنا محمد بن كثير حدثنا اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري ابي وائل يا كربو daga abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya dade shi shi ko abu musa asali ya ce annabi ya taɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kale ya ce atimul ja'i'a ku ci da wato mayunci wanda yake jin yunwa ku ci da shi ku ba shi abinci ya ci wa udul marida ku je ku gaida mara lafiya wa fukul aniya ku wabo al'aniya asiri ma'ana ku fanso ku fansar da asiri a take shi qala sufyan قال سفيان يجي والعاني ابن ake nufi da al'ani al'asiru wanda yake ribatacce wanda yake ribatacce an ribace shi ko a wajen yaƙi yana bauta to a biya a sake shi yanzu حدثنا يوسف بن إبراهيم حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن أبي هازم محمد بن فضيل يا كبر جوابان سا بابان يا كبر أبي هازم أبي هازم كما يجي عن أبي هريرة يا كبر أبي هريرة قال أبو هريرة يجي ma tabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ta'ami iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su taba koshi da abinci ba salasata ayyam kwana uku a jere hatta kubi da har aka karbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa abi hazim an karbo daga abi hazim annabi hurairah shi kuma yace ya karbo daga abi hurairah abu hurairah yace asaba ni jabin wala ta same ni shadidin mai tsanani yace falqitu maramul khattab sai na haɗu da umar ɗan haɗaf fasta ƙara'atuhu ayatan min kitabin layi sai na nemi da karanta min wata aya daga cikin alƙur'ani shi ke nan fada kala darahu sai ya shiga gidansa wa fata ha alayya sai ya buɗe min ya ce ni ma in shigo kuma shi shi ke nan sai na tafi gaira ba irin ba da nisa ba fakarar su sai na sulmiyo sai na faɗi liwa ji ga fuskata minar jihar saboda wahalar da nake ciwon ju'i da yunwa fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da na farka sai ga manzala sallallahu alaihi wasallam qa'imu yana tsaye a lalace a kusa kaina fa qala sai manzala ya aba hirrin ya kai ya aba hirrin eh kuma sai nace labbaika ya rasulullahi amsa yau kai ya manzala wasu adeka da arzikinka eh fa akhadha bi yadi sai manzala ya kama hannuna fa aqama ni ya tashe ni ya tsaye da ni wa arafa ladibi manzo Allah sai ya gane abin da yake tare da ni na wahala da yunwa to fan da lakabi sai manzo Allah ya tafi da ni ila rahali zuwa ga wato jama'a zuwa mazaunin sa wayan ayarin sa fa amara ni sai umarni li a kawo mun da ustin min labani da katon masaki na nono da aka samu fashe rufi minhu ita ce na sha daga cikinsa sun makara sai yake ut ya a bahirin kuma sha ya a bahirin yake fa ut sai na koma fashe rufi na kuma sha da na ɗauke kai na sun makara sai maza Allah kuma sha ut koma dai ka kuma sha yake fa ut sai na koma fashe rufi na sai na kuma sha a tattawa baɗani har dai ciki na ya daidaita fasara kalƙidi sai ya zama wato kaman wato wato wato kaman wato ƙwariya cikin na saboda cika wato ya ɗago ala shi ke na abu hurairar ta yace falaki da umara yace sai na haɗu da umaru ko da sarki lahu sai na ambata masa allazi kana min amri abin da ya kasance daga lamari na na bashi labarin gashi na haɗu da manzo Allah gashi kaza bayan ka shiga gidanka ka bani na faɗi manzo Allah shi ya zo ya tashe ni kai kuma kana cikin gidanka baka san ma abin da aka yi ba zalla ni kar da ni ya tafi da ni ya ba Allah ta yi dai ga abin da ya faru to shike na hukunci sun sai na sirfi fa wallahi fa wallahi Allah zalika to sai Allah ya jibanci zalika wannan al'amarin nawa ya jibanta wa man kana haqu bihi minka wanda ya kasance mafi cancanta da wannan haƙƙin na hannunka da kai ya umar ya ta umar sai manzo Allah ya fito yana umar cancanta da wannan haƙƙin yace sai Allah ya ba ta yana mun wallahi Abu Hurairah ce na rinde da Allah la tadista qira'atul ayata hakika na ne muka karanta mun wannan aya ya ce Umar wala ana aqra'ul hadith wallahi na fi ka karanta wannan aya na fi ka sanin wannan aya eh kana Umar sai Umar ya ce wallahi na rinde da Allah la an akuna adkhaltuka wallahi in kasance na shigar da kai inda na ka shiga ahabbu ilayhi ya fito ya gare ni min an yakuna li mislu humrul ami wato wato misalin jaja ya kuma su kasance gare ni wato na shigar da kai ka samu wannan fannin ya fi in samu wancan na zan samu ladanka Yeah.
كنت غلاما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يجري تشويشي في تلك حتى فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام اتق الله وكل يمينك وكل ما يليك وما كانت تلك اذنك لي بعد
babu tasmiyat babu yin bismillah ala ta'am bisa abinci wal akl bi shibli min da hannun dama حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال وليد بن سفيان أخبرني وابن سفيان يتي وليد يتي يزيد عن كثير يتي أخبرني وتيابا لابني أنه سمع وحيدي cewa shi ya ji an yau sami a wahabu bin kaitana kai cewa shi ya ji wahabu dan kaitana annahu shi wahabu dan kaitana sami a umar ibn abi salmata ya ji umar dan abi salmata ya kuje na cewa kuntu gulama na zama karamin yaro shi hajji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cire na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana jeji hannuna ta zama sadishi fi sahafati tana yawo a cikin akushi za ka zo aka ajiye abinci maimakon in ci gaba na sai kawai rika yawo da hannu in ci nan in tana yawo tana zagayawa فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يتلم يا غلام يا كي يارو سمي الله كأنبتي الله وكل بيمينك sannan kuma ka ci da hannunka na dama kuma wa kul mimma ya liki ka ci da abin da yake gaban ka sai ka tsallaka gaban wani ce fa ma za na tilka tsimaci yace wannan ba ta gushe ba ita ce wato cin abinci na ba da tun daga wannan lokacin da maza Allah ya mun wannan to haka nake cin abinci in zan ci ne sallama in sa hannun dama kuma in ci abin da yake gabana ba zan tsallaka gaban wani ba an ce ko nama ka gano a gaban wani babu a gabanka to za ka ce za ka tsallaka hannun ka ɗauko naman gaban ka sai ka nemi jini wani ga nama nan gaban ka ya ɗauka yanki in ya ce a'a ni zan ci kayan to ka yare masa kayan sa eh
وأخبرنا مالك عمر بن كيسان أبي وأبي قال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم وأقول بكم وإلى مثل وقع فقال صل الله وكل ما يليك
babu al'asirin ma ya yi babin cin abincin mutum daga abin da yake gabansa wa kala anas mala anas yake kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace uzkuru smallahi ku ambaci sunan Allah wa li akul kullu rajulin mimma yali kowa in zai ci abinci sai ci gabansa tunda kamar yadda dama suke kai abinci tun zamanin da kwano ne kato haka za a sa ba irin na cin zamanin yanzu ba da kowa za a ce ga faranti ya bi nasa tun da kwano ɗaya ne kamar yadda dama nan ma ma muke da ai kwanon ci ne kwanon ci ne babba za a zo a ajiye shi ga nan mutum uku hudu biyar ta haɗa kwanon ci ɗaya suna ci da saboda haka in za ka ci in a irin wannan ne to lallai ka ci gaban ka kar ka tsallaka ka takuro gaban wani ko na gefen ka ko na can gaban ka a iya gaban ka ci za ka ci eh shi ne to ya كل رجل ما يجيب هو يشاء ابن ديك جبانسا حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلخلة الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي عن عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة وهب بن كيسان شنو أبو نعيم كينا الكنية كينا الكنية شواب كينا ya karbo daga amr bin abi salmata daga amr dan abi salmata wa huwa shi amr din ibn ummu salmata dan ummu salmata ne zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam kale akalti yau ban zaci abinci wani yini ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'aman abinci bayan na ci abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana faj'altu akulu sai na haɗu irin ina cin abincin min nawahis sahafat daga nahiyoyin afushin abincin in ci nan in je can in ɗebo can in ɗebo can in ɗebo can haka nake cin abincin fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni kul min ma yalika ci abin da yake gaban ka kawai amma kar ka tsallaka gaban wani eh abin da yake gaban ka shi za ka حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبين عين مالك يا كفو لك وهب بن كيسان شين أبو نعيم الكنية الكنية كما يقول الكنية كنا قال أبين عين بن يشي وسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما قال صلى الله عليه وسلم وما هو يبيبه عمر بن أبي سلمة أخوي أبو نعيم تعرف شيء شين عمر بن أبي سلمة فقال سيدي سمي الله sanni Allah ka ambaci Allah wa kul min ma yalika ka ci abin da yake gaban ka
إن حياتا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل فلقه قال فرسول فلقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته
babu wani tasabba a hawalin kasashi babu wanda ya bibi gefen wato akushi ba sahihi tare da abokin sojin cin abincin idan lam ya'rif minhu karahiyatan idan bai fahimci wato kin hakan a gurin abokin nasa ba haddathana qutaybah an malikin an ishaza an salimu abdullahi ibn abi al-hatta maliku ya karbo daga ishaq dan abdullahi dan abi dalhata to an hushi abdullahi shi ishaq kai annahu cewa shi sami a rasul ya ji an san maliku ya kula yana cewa inna hayyadan sun dai cewa wato wani mai dinki da an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lil'ani saboda zai ci wani abinci sana'ahu da wato ya dafa abincin قال انس قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا تفوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته سينا جنسي شي يتتبع الدباء yana bin wato addubba addubba ita ce yana da kara'u ko abin da ya shafi kankara eh kabewa wato kaman wato eh kabewa ce irin ta ba ba irin tamu ba domin a cikin abin a cikin a cikin ma hamziya ne inda yake sifanta abubuwan da mazala yake ci ko abubuwan da mazala yake ci eh to in ka je kasashen laraba an ka tambaye su kamar ko a maka ko a madina in suka fito maka da ita ba irin tamu ce nan ba eh ba irin tamu ce ba eh wata iri ce irin ta kasashen laraba amma ta yi kama da irin tamu amma ba irin tamu ce ba eh kuma ita ita taso ko ba a dafa ba ana ci ko ba a sa ta abinci ba eh ana ci kuma ba ta kai girman ba ta kai girman tamu ba kuma wani zuwa ma za su dafa abinci haka to a haka suke dafa ta sai a dora ta a kai kamar yadda mutanen kaula suke eh idan an zo cin abinci to ana cin abinci ana yankarta ana ci ana yanka daɗi ka ji kuma na sai ka ce ya ci a bakinsa sai zama yana bibiyar sunan hawaliyar ƙasati a gefen wasu alƙasa ta akushi ƙala yake falam azal ban gushe ba uhibbu dubba ina son wannan dubba a ɗin yau tun daga wannan wato ranar tun daga ranar tun daga mazala yana bibiyar ta yana kanta domin ba tun daga nan nake son ta to za ka kyan mumuni kenan ba ce ba zala yana son abu kai ma ka so shi eh shi ne kyan mumuni babu taya muni babu wato yin dama fi kullum akali a cikin cin abinci wa gairi da wani abinci ba na mazala yana son taya muni yin amfani da dama komai masala in zai ci abinci shi da dama in zai shiga gida ya shiga da dama in zai fito ya fito da dama eh komansa in zai sa riga in zai sa wando ya fara sa dama eh in zai sallama ya fara da dama eh in abu ya ci zai bayar ya fara ba dama mazala shi dama kawai saboda wannan anan alfahari sallallahu alaihi wasallam shi zaman mazala yake shi dama da komai qala umar ibn abi salma to wannan abi salma to yace qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam mazala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni kulbi ni nika ka ci da damanka eh حدثنا أبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق إيه shi as'asa ya karɓo daga babansa babansa ya karɓo daga masurukin masuruku kuma ya karɓo an aisha ta daga nan aisha radiyallahu anha Allah ya jira ita qala ta ce kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yuhibbu tayammuna yana kan wato amfani da dama yuhibbu tayammuna yana wato son yin amfani da dama masada mutsakikonsa shi da hurihi a cikin alwarsa da alwarsa in alwala zai yi ko wanka zai yi da damar ke fara idan zai alwala hannun dama zai fara wanke haka sannan ya wanke nahu idan zai wanke kafa kafa dama zai fara wankewa sannan ya wanke nahu in wanka ma zai yi bangaren dama zai fara wankewa sannan ya wanke bangaren hagu bangaren hagu ko sannan ƙulihi haka nan da sa takalminsa sai ya fara sa dama ko sannan sai ya sa hagu to hautar rasulihi da tarajulin hatta ma tafiyar manzala dama yake fara ɗagawa eh to amma in za ka cire wando an ji son ka fara cire hagu in za ka cire takalmi ko ka fara cire hagu in za ka shiga ban ɗaki ka sa fara sa hagu in za ka fito daga ban ɗaki ko ka fito kuma da dama eh in za ka shiga gidanka ka shiga da dama in za ka fito ka fito da dama in ɗaki za ka shiga ka sa kafar dama eh in za ka fito ko ka fito da dama shi ma duk wayannan haka ake son su yake manzara ta zara ta zara ya kan wani cikin da harkokinsa wakana ƙalam wato wakana ya ce wakana ya kasance ƙala ya ce biwa cikin ƙabla har fi shan jikuli manzara ta zara ta mai tsakaitawa ne sun ma kafin wannan a cikin sha'aninsa baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan manzara sallallahu alaihi wasallam a cikin sauƙi yake yin su an ce ba na bai zo manzara ba da mai tsanani da mai sauƙi sai ya duba wannan ya aikaru sai ya samu mai sauƙi saboda ya sauƙa wa al'ummarsa ya sauka al'ummar su shi ke
wannan kalmar akwai bawu yanzu suna kula da akwai kana haka
a shi ne su aika wasu ma an basu ya saka ka bewa eh wato wasu abubuwan ne munan ba mu da su ta fahimta munan ba mu da wasu abubuwan eh shi yasa wasu abubuwan sai a yi ta faɗa su amma munan ba su ne ba mu ba mu da su wani abin kuma da ba mu da shi a rasuwan kawai muke muke dorawa idan abin ya yi kama da irin nasu kamar mu ne na ai muna da wasu abubuwan a nan wani can ƙasashen laraba ba su da shi eh, kuma suna da sunayensu a nan ai shi sa kaga yanzu a, akwai hukuma guda majmu'ul lugal arabiya eh akwai majmu'ul lugal arabiya akwai majmu'ul buhutul islamiyya headquarters su alkahira take su mazhabin lugar arabiya abinda suke suna ta duba abubuwa sababbi wayanda suka shigo na zamani wanda da babu kuma suna duba abubuwan da da ake da su yanzu babu suna duba kalmomin da aka yi amfani da su kan wayannan abubuwan suna ɗauko wasu kalmomin suna sa wasu amma fa da ilimi suke ba kawai da sha'awa biya ba a da aune aune irin nasu na ilimi dan duk wanda yake memba a cikin wannan mazhabul buhudul arabiya to malami ne cikakken malami kuma malamai ne na fannoni daban-daban kowa a fannin sa sai da yake makura su ne suke zama sai su duba suna mutum duk wata uku suke haduwa a bujiro da abubuwa da zamani ya zo da su idan abubuwan da suka gani yana ta abubuwan su science da waye da waye duk sai da su a gurin su akwai suna da sunaye wa'ansu sunayen abubuwan da za a kai amfani da su yanzu babu su to wa'annan sunayen suka ɗauko da suka ga wannan abin ya kamata wanda suka ɗora mu wasu kuma abubuwan sunayen su aka gyara musamman sun zo da sunaye ko na turanci ko na farisanci ko na turkanci ko na za su iya yin ɗan gyara a sunan sai a ɗora wa abin sai a larabtar da abin sai zama ya shiga cikin wasu larabci eh ta haka suke yi duk duk wata uku suna haɗuwa suna yi kuma in suka yi suna fitar da littafi wannan littafin ana gan ana samun sa ana duba me suka yi akwai sanda ma su zauna ba su ba su komai ba sun dai zauna sun sun yi mitin sun duba irin abin da aka yi na da to ba wani abu sabo da ya zo wanda za a yi hukunci a kansa shi kenan sai su فاتحة قبل الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله